أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالظفر بسم الله الرحمن الرحيم قال ما مكني فيه ربي خير فاعينوني بقوة نجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوي بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرق عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا سنمي ya masu katangar tsari tsakaninsu da ya juja da maju suka ce nawa za su bashi don ya masu wannan saddi tsakaninsu da shi saboda akwai duwatsu guda biyu kusa su haɗe ba su haɗe ba nan suke shigowa su ne masu ta'addanci ya ce abinda allah ya bashi ya fi abun da suke da shi wanda za su ba shi na jinga amma da su taimake shi da ƙarfi shine kayan aiki da kuma su su sa su yi aikin tare da shi ya ce zai sa hajizi hasin bango na tsari tsakaninsu da yajuj da wajuj ya ce su ba shi guntattakin ƙarhi aka kawo guntattakin ƙarhi ya dace tsakanin wannan duci da wannan duci ka baye katanga ko a ce danga ta bakin ƙarhe sannan da ya sai ya ce sai ya sa a hura wuta aka hura wuta ƙarhen nan ya koma jawur ya koma kamar garwashi ya ja jawur sannan sai ya ce a kawo narkakken gaci aka kawo narkakken gaci ya zuba ya bai da shi ga nan ya zama abu guda da wancan bakin ƙarhen daga ce ya zama abu guda ya ce daga nan su ya jujo maju ba su iya tsallakowa su tsallake wannan shingen da ya masu kuma ba su iya hude shi ba su iya ture shi ya ce wannan ya samu saboda ni'iba da fadala da rahaba daga Allah Ubangiji na subhanahu wata'ala amma duk da haka yana da iyaka saboda Allah ya yi mishi iyakar lokacin da zai tabbata ya ce idan lokacin shi ya yi to zai zo allah ubangi zai bai da shi da daƙaƙe ya koma ya faɗi ya zama ya koma kamar babu shi kuma haka ɗin ta yi ya ce alƙawalin ubangiji na gaskiya ne shine na ba da misali da ma'aikatar ƙarhe wadda ake da ita a nan garin gusau sani na ƙila akwai su da yawa amma da na sa akwai guda biyu akwai wata na dan tsakanin a wurin ja'iz hotel da kuma wadda ke nan kame a kan titin nan bypass har nake cewa da son samu ne irin waɗannan bayan allah masu himma da kuma ƙwarewa ga irin waɗannan ayyuka to da gwamnati za ta taimake su a riƙa hannunsu a ba su jari a tura su inda ake ƙere-ƙere su gano to da abin ya yi amfani ƙwarai-ƙwarai da gaske za a saman ma 'yan ƙasa aiki ba sai an jira aikin ofis ba sannan kuma za a tallafa tattalin arziki na al'umma da yawa ko da ba don abin da suke yi ɗin ba to balle abin da suke ana iya a mai da shi abin da za a dunga tattarawa in yi yawa mu ma mu kai wasu ƙasashe mu sayar kamar ma'aikatan nan ta makera ita ma ta wajen gidan aa ladan nan bakin silma irin hikimar da Allah ya ba su da za a tallafa masu irin nan gidan sarkin makera su marigayi sani ciyaman nan nan birnin ruwa irin waɗannan wurare wanda yake aiki ne na ƙarhi kuma wanda yake sai mun je wata ƙasa an kawo muna a dunga ciniki na dala da mu da arzikinmu na mai ne yake tafiya da za a ɗauki irin waɗannan waɗanda yake suna da hanyoyin raya al'umma ga baki ɗaya da raya tattalin arzikinsu a ce gwamnati mai gwamnati don ga ɗiba kuɗi tana bayarwa a tallafa mai irin waɗannan mutane a yi masu ma'aikatu na zamani kuma a ba su jari ba irin yadda aka yi canda ba a ce su kawo samfur a gani in su ha gani sai a shaha musu mai ga baki cewa za a ba su jari sai su darrahi dan abin da suka yi lokal ba su yi ba kuma wancan sai ya zamo kawai ganin hadarin kaka mutum ya ga hadari ya wanka da kashi sai hadarin ya koma iska sai ya zama an yi biyu babu amma gaskiya da gwamnatocinmu za su taimaka mai irin waɗannan to da ba magana cewa ba aikin yi irin ayyukan da muke da su canda wanda yake irin su ita ƙira irin su rini irin su saƙa irin su aski duk da cewa yan zamani sun fara yin wuraren aski na zamani sun gane kabilu na yaudarar su suna more mana da haka yanzu hausawanmu sun fara wurin aski kuma sana'a ce babba to da sarkin wanzamai ba a daɗa sarkin gari sai da shi da sarkin ruwa da sarkin makera da sarkin kaza sarkin kaza suna wanda aka gani kamar ba wasu muhimmai ba ne to su an riƙe da tattalin arzikin mu can da an ka zo an ka watsar an yi abun ga raba makaho da sandan shi an an shi abun da muke da shi an hana mu an sa kowa sai ya ta ya boko kuma da niyyar ya zama ma'aikaci an bari waɗannan sana'o'i sun lalace kuma an zanna babu aikin yi muna ba da shawara ga gwamnatocinmu a taimaka ma irin waɗanda suka riƙe ma'aikatunmu na gargajiya ya zama an mai da shi na zamani duk inda aka ci gaba da irin shi ake yi duk da irin da aka ɗaukan marasa lafiya ana kaiwa china da india yanzu an koma magana ce ta maganin gargajiya shekarun jiya na je sayan wani icce nan kasuwa sai shi shugaban mai sai da wani maganin gargajiya yake cewa asibiti makaranta asibiti ta koyon jinya yanzu aka zo shekarar ƙarshe ana zuwa da su ce kaga wannan garin kaza ne da shi ake haɗawa a yi magani iri kaza kaga wannan garin kaza da shi ake hada a kawo su iri kaza ita suna zuwa muna gaya musu suna rubutawa sai su tafiya su na ce to ai ka shirya ka zanki kai ma a maka albashi kuma ka zama kana ba da certificate ya ce a shi dai in an samu wanda iya to ya wadatu to irin waɗannan da za a jawo su a ba su jari a tura su wurare to da an raya al'umma kamaki ɗaya Allah ya sa su gane haka nan su kuma da sun ka gadi wannan sana'a irin su gini irin su rijiya irin komi ma dai bai kamata ka bari wuta ta mutu a hannunka ba inda gidanku an iya sana'a iri kaza to ko da ka yi boko yi kokari ya zama kai ma ka iya wannan sana'a kada a zo wata rana a kalubalance ka kana dan dan sarkin makera a baka kare a ce ka yi lauje baka iya ba kaga ka zama kenan kamar ba dan gidan ba ko ka gadi gini a zo a kawo kayan gini baka iyawa da dai sauransu to shi wannan ya ce wannan saddin da ya masu ya tabbata na har lokacin da Allah ya sa aka kai ƙarshen shi to a lokacin kuma Allah zai kau da shi ya ce wannan ku ya zamo fi zaman banil abbas a zamanin daula abbasiya haraju ya jujo maju sun fito wadda kusar da suka ture bangon nan wabi zalika da shigo wasu cikin ƙasar musulmi larabawa dawahu mulkal arab sai suka halaka suka lalata mulkin larabawa aka kauda su larabawa su waɗannan suka zamo su ne sarakuna a ƙasashen musulunci kuma suka wulakanta musulunci da musulmi da littattafin musulmi kana rasulu sallallahu alaihi wasallam ya kulu manzo Allah ya zamo yana cewa wailul lil arab min sharrin qad iktarab futiha min radim ya juj wa majuj qadru hadha ay qazu rabbatil hijal rabbatil hudur manzo Allah ya zo sallallahu alaihi wasallam yana cewa kai ciwo ya tabbata ga larabawa na sharrin da yake ga yanayin yaya kusa zai zo ya halaka su daga bangon nan na ya juje da majuj an buɗe ka ba haka ya ba- haka da yatsa ne wannan da wannan ya ce ka ba haka an buɗe to za a ci gaba kuma da bu- buɗe wannan har a roshe bangon ga baki ɗaya fa hadha sababu zawali mulkil arab to shigowar yajuj wa majuj da lalata mulkin larabawa na mus- na musulmi da maye musu da suka yi to shine dalilin gushewar mulkin larabawa wa yajuj wa majuj qaba'ilu min at-turki wa qaba'ilu min as-sin wa qaba'ilu min rusiya su yajuj wa majuj su ne kabilun turkawa da wasu kabilu na china da wasu ƙaba- ƙa- ƙa- ƙabilu na rusiya shine rasha tilkal qaba'il lati yazharu fil aya anna yajuj wa majuj minhum yace waɗannan ƙabilu su ne kamar yadda ya bayyana ga aya yajuj wa majuj su ne asalin su wa turk ta'lamuna annahum humul ladina salabu dawlatul arab muddata 700 sanatin ya ce kuma su turkawa kun sani suna suka kwace daular larabawa suka yi wajen shekara 700 suna gurzon larabawa na'am mazala na cewa uturku turk mata rakukum fa innal ladhi yaslubu ummati dawlataha banu qantura mazala na cewa sallallahu alaihi wasallama ku rabu da turkawa muddin basu ja ku ba in sun baku ku bar su saboda wa- banu qantura su din waɗannan turkawa su ne za su kwace mulkin al'ummata wata rakana ba'dahum Allah ya ce da aka yi saddin nan sai muka bar sashen ya juj da ma juj yau ba izin tun daga ran nan ya muju ba'd- ya mu- ya- yau ba izin ya muju wata rakana ba'dahum yau ba izin ya muju fi ba'din sai muka bar sashen su yana cuɗanya da sashe tun daga ran nan saboda yawansu gabaki ɗaya wani fiha fi suri to nan gaba za a zo a yi busa cikin ƙaho bayati ba da zalika yawmul kiyama da an yi busa to sai kuma a yi busa a tashi sai ranar tashin kiyama to in ran tashin kiyama ya zo aka yi busa kowa ya tashi faja ma'anahum za mu tara su ko sai muka tara su tun da shi ga Allah abun kamar ya riga ma ya tabbata da haka yace faja ma'anahum da lokaci sai muka tattara su jam'an tarawa fi makanin wahidin a wuri guda وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا وعرضنا muka bijiro jahannama wata jahannama yau mai izin ranar ranar kiyama lilkafiri daga kafirai ardan gittuwa ko bijirowa allazina kanat ainuhum fi ghida'in an dhikri wa kanu la yastadi'una sam'a su kafiran da aka gitto mu wata jahannama allazina kanat ainuhum sune waɗanda idanunsu suka zamo fi gida'in cikin rufi an zikiri daga barin zikiri na shi da ƙur'ani na amu anhu sun makamce daga barin ganin alƙur'ani wa kanu sun zamo kuma la yastati'una sam'an ba su da ikon ji daga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba su ganin ƙur'ani ba su jin ƙur'ani ba su ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba su kuma jin maganar shi أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا للكافرين نزلا إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا أفحسب الذين كفروا ينزوا سوى كافرتا سنا زتوني أن يتخذوا عبادي سلقبائنا ملائكونا دا إيسا دا أزير سلقيس أوا ينجي من دوني أكوما بايانا to kuma sannan in kyale su bai yi wa kyale su duk wanda suka yi wannan to inna mu'ata da na jahannama mun yi tattalin wutar jahannama da kafiri daga kafirai ha'ulai wannan nuzulan ai hiya mu'addatul lahum kal manzil ita maka yi masu tattali ita ce masaukin su قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا قل جمس هل ننبئكم بمو باكو لاباري با واتبرم باكو لاباري بالأخسرين أعمالا كما في تابع وأيوكا su ne allazina dalla sa'ihum waɗanda aikinsu ya lalace fil hayati duniya nan duniya suna ganin sun yi aikin lada mai yawa to amma ya riga ya lalace wahum su ya hasibu suna zaton annahum su yi nuna suna suna kyautata aiki sai in sun zo sai su gane cewa aikin ya lalace ba kuma zaman duniya balantana a gyara kuma lahira ba a yin aiki balle su yi أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم waɗannan su ne wanda sun ka kafirce ma ayoyin ubangijinsu wai dalilai masu nuna kaɗaito Allah sun ka kafirce masu wali ka'i sun ka kafirce magamuwa da Allah bilba'ati da tashin kiyama wal hisabi da hisabi fa habadat a'maluhum sai ayyukan su suka lalace tun nan duniya dan haka fala nuqimu lahum wazanan ba za mu tsaya musu da awo mai nauyi ba yawmal qiyamati ran tashin kiyama tunda an auda bai ko ko guda bai kai ba bai ma kai ko zero ba dan haka dan ba su da wani abun aunawa mai nauyi gobe kiyama la ya ji duna waznan ba su samun awo mai nauyi la'anna thikla saboda nauyi fil mizan a mizani tunda in ba in bai nauyi ba ya nuna abin da yake mikidarin nauyin shi ai kamar ba auna ba kenan to shi awan nan nauyin shi la yati bai zuwa illa min alkhairi sai daga alkhairi amma sharru amma shi sharri fala ya khaluqullahu lahu waznan Allah bai halittar mashi nauyin da za a auna bale a gada da wata daraja ko kaɗan wali zalika ya kulon rasulu da haka manzo ka cewa sallallahu alaihi wasallam cewa shirin ba inuwa ba ne ba wai a ga mutum ƙato dogo ba a'a yana da alkhairi in yana da alkhairi to yana da nauyi amma in bai da alkhairi to ya ce na da biredi mai kumburin banza na sai na gani bai yi abki ba to shi ne maza Allah ya ce yuja'u bir rajuli dawil al-arid al-aqul sharubi dan tashin kiyama za a zo da wani shirgegen ƙato mai tsawo mai hwaɗi mai yawanci mai yawan sha ga shirgege guda fayuzanu a auna shi amma fala yazunu inda Allah janaha bawudatin sai a ga wurin Allah bai yi nauyin hihiken sauro guda ba ba ko duk guda biyu ba duk waccan ƙibar duk ta banza ce tun da ba alkhairi a cikin shi to haka ayyukan kafirai yake da kuma waɗanda suka saran ma sabon Allah sanda za su yi aiki da yawa za su yi aiki da yawa to amma kuma bai bakin komi wurin Allah subhanahu wata'ala kuma kaga shi habita dabba ta ci misali gari garin ya zan babu ruwa zai kulle ta ta mutu kaga abun abun da aka ci asalin shi ba sharri bane to amma an ci shi da yawan da yake kuma ya zamo sharri to haka su ayyuka dan da suka yi kaga aiki da akwai imani aikin nan ne za a yi a tsira da shi to shine sun kai fa kuma sun ka shiga wuta da shi saboda fa habadat amalum ayyukan su ta baci na'am zalika jaza'uhum jahannamu bima kafaru wannan abin da yasa sakamakon su ya zama wutar jahannama saboda kafircin da sun kai wattakhadhu ayati suka rike ayoyi na shine qur'ani na wa rusuli da manzanni na suka rike su huzu'an ay mahzu'an bihim abin ya izgili da su إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا an ci za kuma za a hura an yi maganar jalala za a yi maganar jamala Allah ya ce innal ladina amanu sanin da waɗanda suka yi imani da Allah da ranar lahira wa amilu salihati suka yi aiki na ƙwarai kanan lahum jannatul firdausi nuzulan aljanna firdausi ta zama ita ce masauki lahum gare su fi ilmin lahi cikin sanin Allah ita firdaus hiya a'dal jinan ita ce mafi ɗaukaka aljanna qala rasul manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza sa'altumullaha in za ku roki Allah aljanna fas'aluhul firdausa ku roki ya kai ku aljanna firdausi shine kowa dai ya Allah ba mu aljanna firdausi to ita firdausi akwai jannatu illiyina ta hita daukaka nan ne tabbata annabawa da manzani da shahidai da kuma zababin bayan Allah nuzulan shine masaukin masu imani da aiki mai kyau kuma sun shiga khalidina fiha suna madawama cikinta la yabguna hiwalan ba su neman tahawulan juyawa anha daga barinta qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bi mithlihi madada wani faɗa musu ka ce laukanal baharu da ruwan gulaben duniya sun zamo mai dadan tawada ai huwa ma yuktabu bihi abinda ake rubutu da shi to zamo tawadar rubutu li kalimati rabbi ga kalmomin ubangiji na lanafi dal baharu fi kitabatiha da duk ruwan duniya na gulabe sun ƙare wurin rubutun ayoyin Allah kabla an tanfada kahin kalmomin Allah su ƙare ne ƙabla an tafa da kalimatu rabi kahin kalmomin ubangiji na su ƙare to duk ruwan duniya za su ƙare walau na bi mislihi ko da mun zo da kamar ruwan duniya madadan ƙari gare shi walin na ma ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا قلت مسكتي إنما أنا بشر مثلكم ni mutum ne kamar ku yuha ilayya amma ana mani wahayi to kaga in ka ce manzon Allah mutum ne kamar ku ko kamar mu ko kamar ka to ai ya ci gaba ya ce yuha ilayya ana mani wahayi ana aiko mani annama ilahukum ubangijin ku ilahun wahidun ubangiji ne guda shine kai abun bauta mawa faman kana raju liqa rabbih duk wanda ka kaunar gamuwa da ubangiji ne lami lahiya to falli amal yayi aiki amalan salihan aiki nagari ya aiki na kwarai wala yushrik ahadan kada ya bauta mu wani bi ibadati rabbihi tare da bauta ga ubangiji ne shine ya abudullah ya ta Allah shi kadai wala yushrik bi shay'an kada ya tara wani da Allah wurin bauta Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim Suratu Maryam makkiyatun illa sajdataha fa madaniyatun aw illa fa khalafa min ba'd khalfun al-ayatayn فمدنيتان وهي ثمان أو تسع وتسعون آية إتا سورة مريم عليها السلام tana cikin surori na makka kamar da aka gani ita ma dai abun nuhinta na asali shine tabbatar da kadaituwar Allah subhanahu wa ta'ala da tsalkake Allah jalla wa ala daga dukkan abun da bai dace da Allah ba shine ka yi imani dukkan abu na kamala to ya tabbata ga Allah duk abun da yake nan da ƙasa ne ya koru ga Allah sannan kuma wannan sura ta suratu maryam tana tabbatar da aƙida imani a ƙudurce a gaskata cewa akwai tashin kiyama kuma za a yi hisabi sannan akwai sakamako ita wannan sura tana kai tana komawa duka gehen dai tauhidi ta yi magana kan imanin da samuwa Allah magana kaɗaituwa Allah sannan ta yi bayanin tafarkin shiryayyun bayan Allah yadda suke tafi da rayuwarsu da kuma tafarkin ɓatacci saboda mutum ya san abin da ya kamata ya kama ita wannan suratu maryam ta kawo ƙisoshin wasu daga cikin annabawa ta fara da labarin annabin Allah zakariya da ɗanɗan shi ya haya wanda Allah ya bashi bayan ya tsuha kuma mata ta yi ta tsuha kuma sannan ba ta taɓa haihuwa ba amma don Allah ya gwada yana cikakken ikon komi sanda yake so ya ba da ɗanɗan nan ya haya ga tsoho da tsohuwa wanda ba su taɓa haihuwa ba kuma Allah ya tabbatar da cewa yana jin addu'a duk wani mai baƙin ciki saboda idan abu ya dame ka to kasancewa da ka kai kuka ga Allah Allah zai sharewa hawaye to sai ka kai kuka don haka wannan na tabbatar maka cewa Allah na karɓa kiran dukkan mai bakin ciki in ya kira shi saboda haka nan Allah ya karɓa addu'ar annabi zakariya kuma ya ba shi ɗa maɗaukaki to kai ma in ka matsu to ya za su alta fasalillah in za ka yi roƙo to roƙi Allah ba wasu mutane ba hakanan wannan suratu maryam ta kawo labarin ƙissa wani abu wanda ya yi komi ban mamaki da zamowa baƙo da ta ana mamakin uwa da uba su haihi ɗa bayan sun tsuha ba taɓa haihuwa ba to sai ta kawo mana labarin wata budurwa ba ta taɓa haɗuwa da namiji ba kuma ta zo da yaro ta yi ciki ta haihu kaga ya wancan ban mamaki wancan tsuwa sun kai amma dai akwai uba akwai uwa to wannan ko ga uwan kuma budurwa ce to ba uban kuma ga ɗan ɗa an yi ciki an haihe shi ne annabi isa alaihi salam wannan yana nuna mana hikima ta ubangiji subhanahu wataala wanda yake bayyanar da mu'jiza da abin da yake ya keta al'ada cewa ga ɗa an samu uwa ɗaya gare bai da uba kuma ya kuma ya yi shi annabin Allah wannan abin da an hwanin kawo wannan kisa saboda koyaushe ya zama kana ganin cikin ikon Allah da ƙarhin girman ikon Allah a gabanka cewa babu abin da Allah ba zai iya ba haka suratu maryam ta ba da labarin annabi ibrahim tare da mahaifin shi sannan kuma ta kawo yabo da jinjinawa ga annabawan Allah manzannin Allah masu girma da dama ta kawo labari da cincimtawa ga annabi ishaqa annabi yaqub annabi musa annabi harun annabi isma'il annabi idris annabi nuhu alaihi musallatu wassalam shi labarin waɗannan manzannin ya kai kamar kashi biyu cikin kashi uku na wannan sura to abinda yasa aka yi haka tabbatar da cewa shi manzanci da Allah guda ne ita shari'a ta Allah to wajen ta duk guda ce abinda ake so dai a tabbatar da sabuwar Allah da cancanta Allah da bauta shi kaɗai da kaɗai ta shi kuma a tabbatar da cewa duniya ba wurin dawama ba ne za a mutu kuma in an mutu za a tashi in an tashi za a yi hisabi sannan akwai wuta akwai aljanna kawai to wannan shine abin da manzancin manzanni yake tabbatarwa kingin abin da yake na mu'amala yau da kullun to abin da ya shahara abin da abanna a wannan zamani to sai kuma a yi magana ta dukkan manzannin Allah ga baki daya sun zo ne don su kira mutane zuwa ga kaɗaita Allah da kuma watsar da shirka da gumaka sannan wannan sura ta maryam ta yi magana fagaigai da dama na tashin kiyama da yake tashin kiyama ba falen guda ba ne kawai a'a mashhadi mashhadi ne fage-fage ne na tashin kiyama kuma ta yi magana kan ɗimbin tsoro ko tsorace-tsorace wanda yake cikin ranar tashin kiyama inda yake za ka kafirai an ɗaɗɗaure su sun zo sun yi tsugunne ko durƙushi gehen wutar jahannama suna ganin bala'in da ke faruwa kuma suna jiran za a jefa su kuma ba shakka ba makawa jefa su za a yi wannan jiran bala'in shi ma ba ƙaramin bala'i ba ne tunda suna ganin yadda wasu kashan azaba ga su ɗaɗɗaure da durƙushe suna jiran a zo a kwashe su a jefa su wuta ko mutum bai iya shekawa da gudu sannan bai ba da hankuri a kyale shi subhanallahi Allah ya kiyaye mu kuma su sun sani su ne makamashin wuta ƙarshe suratu maryam ta cika da nuna tsallaka ko ubangiji subhanahu ta'ala da tsallakake shi daga barin a ce Allah na da ɗa ta tabbatar da baya da za a yi a ce Allah yana da ɗa haka dan Allah bai da abokin tarayya hakanan ta tabbatar da Allah bai da kini bai da tamka sannan kuma ta yi raddi ga dukkan abubuwan da mashirkai ka kawowa na ɓanna da ɓata ta yi bayani da bayani managarci wanda yake bayyananne da kuma hujja wanda yake hujja mai ƙarhi wadda ba ta bari mai arziki ya zama cewa bai ba da gaskiya da wannan bayanin da aka yi ba to wannan shine suratu maryam Allah ya taimake mu bismillahir rahmanir rahim kaf he ayin sad ذكر رحمة ربك عبده زكريا بسم الله الرحمن الرحيم تكرر في القرآن ذكر مريم ثلاثين مرة سنة مريم مريم مريم an karrara shi a ƙur'ani sau talatin walaisa fil ƙur'ani zikiru imra'atin mutlaƙan kuma in ba maryam ba ba ambaci sunan wata mace ba a cikin alƙur'ani wa zalika abin da ya sa haka li hikimatin saboda wata hikima ta musamman hiya hikima na ita ce an Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala yuthbitu anna maryam ama yana tabbatar da cewa ita maryamu amatun baiwa ce ba mata ba gare shi ba diya ba ba wata ba illa baiwa ce da inda ba baiwa ba ce to bai ta kiran sunanta yana Allah cikin halitta ya ce maryam maryam maryam al'ada maɗaukaka ba su kiran sunan matarsu wai shi sarki ya yi ƙarin a cewa zai riƙe mata shi yasa ba a ko maganar mata kuma sarakuna inda aka mulki ba zo da 'yan boko ka mulki ba sanda sarakunan na mulki sarki bai kiran mata tai a shi da sarki sai dai ke mata sarki ki hwadanci ga jekadiya duk in an gama abin da aka yi an shiga za a shiga bacci jekadiya ta kace a wancan shirya in kai ki wurin sarki ba maganar rabon kwana aka yi ba a wadda jeka da ya takkai bai shi ya yi ƙarhin ya ce a kira wance macen banza shi da sarki kuma sarki ko shiryawa yi ya yi ƙarhin ya ce a kawo riga iri kaza rigar banza shi da sarki sai dai mai wannan hidima ya dubi wadda ta dace da hidimar da aka yi a kawo kun bai cewa bai sawa to haka ake to da haka in an zo ba a magana wai sarki da haka ko irin masu yabo mai makaɗin hwada ba zai taɓa yaban matar sarki ba ko yabi sarki ya ce da mata ta yawanci ba a yi sarki ya yi ƙarhin a ce shina da mata to in ka ji sarki na kiran sunan mace to baiwa ce amma in dai mata ta ce ce iyali na to kuma ko mu yanzu wanda adda mutunci to bai ta haɗin sunan mata ta ana magana sai dai ya ce iyali ko ko yanzu a ce hajiya shikenan amma dai ka ce wance wance wance to shi da tunda sun ce maryam mata Allah ce to Allah ya ta hadin ta su kai lalle inda mata ta ce bai yawan kiran maryamu maryamu maryamu to shi yasa Allah ya ta hadin ta har so 30 yusbit anna maryama amatun dan ya tabbatar ma larabawa cewa maryam baiwa ce walaysat kama yad'una annaha zawja lahu ba yadda suke da'awa ba cewa wai mata ta yi ce tunda in mata ta yi ce adatul arab al'adar larabawa wa adatul kubara da al'adar manyan mutane la yabtadhiluna asma'a hara'irhim fil mahafil ba su banzantar da sunayen ya'ya matansu a wurin taro cikin taro mace da Allah ya tattalin mata ya ɓoye ta saboda mutunci da darajar ta a zo cikin da ka ca wance wance wance to ba su haka nan bi khilafi ima'ihim sabanin kuyangin su tunna bayi ne ba su da wannan martaba kasa ita baiwa ga can da ko kallabi ba ta yi sai dai ta bakkanta haka nan buce irin yanzu su matan bosan sakin kai asalin shi bauta bace ta turawa zaman su ba musulmi ba sai suna koyon su a zo a saki gashin kai shi kuma aljani in ya gani sai ya haya kan sai ka ji ta yi kuwa ta zama haukaciya sabanin bayansu ba su da martabar da ake karewa alhara'iru yukan nauda an hunna bil ahli wal iyal su ɗaya to ana yi musu alkunya da a ce musu iyali na ko ahali da wal ima yusarrahuna bi asba'ihinna ala ru'usil ashhad wa la yastahyun amma bayansu mata suna bayyana sunayensu cikin mutane kun ba su jin kunya kun ba a gani abin bambara kwai fala hadha zakarallahu tabaraka wa ta'ala maryam fi ghairi ma ayatin to akan wannan dabi'a ta laraba da al'adu su shi yasa Allah ya hudu sunan maryam ba ma ga aya guda ba wato ko da so guda Allah ya ce maryam to an tabbatar da cewa baiwa ta ce ga ka'idar su to ya faɗe ta ba ga aya guda ba kawai hatta ta haƙaƙo annaha amatun walaisat zaujatan cewa maryam baiwa ce ba mata Allah ba ce wa aidan kuma sannan maryamu hiya ummu isa ita ce uwa annabi isa kuma gashi annabin Allah wa isa la abalahu shi isa an same shi ba da uba ba sai yahudawa Allah la'ane su sai suka ce a a dai tambaye ta ha wata taɓa ganin wai masallaci nan taka kwana masa eh ba mai zuwa to a dai tambaye ta a Allah ne ya ba ta ɗato da ƙaƙa ya turo wani ko sai suka mai da ita cewa zina ta yi kuma shi bai da uba kamar shege kenan suka ce mishi to Allah sai ya nuna girma ne cewa ba zina ta yi ba kuma shi ba abun kyama ba ne abu ne mai daraja shi yasa cewa ruhun minhu ruhi ne na Allah wal yahudu yahuda la'anahumullah Allah da ya la'ane su ya taqawwaluna alai suna batutuwan banza game da annabi Isa alaihi salam fa athbata Allah tabaaraka wa ta'ala anna Isa ibn Maryam laysa lahu abun sai Allah tabaaraka wa ta'ala tabbatar da Isa dan Maryam ba ya da uba babu dan adam da zai ce shi ya cikin shi a Allah ne kawai yasa Jibril ya zo ya mata busa ga aljihunta shikenan sai ciki ya tabbata كاف هي عين صاد الله أعلم بمراده بذلك Allah shi ɗaya ya san abin da yaka nuhi da aje waɗannan haruffa a wannan wuri, ka ga kaf, ga ha, ga ya, ga ayin, ga sad, to me suka nuhi. Laraba daga takamar fasaha da balaga, to su faɗi mi an ma'anar kaf, he, ayin, sad, ba su san ma'anar shi ba, to tun daga nan an tashi da su. dole an rikita su to menene sun dai san ga dai kaulasa an gani ga ha babba ga ya ga an ga su to an hada su mi kenan Allah ce ku ce ku gane Allahu a'lam bi muradi bi zalika hadhihi al-huruf al-muqatta'a fi al-kitab al-aslam fi tafsirha Allahu a'lam bi muradihi bi zalika waɗannan haruffa muqatta'a da ke cikin Qur'ani al-aslam abin da ya kubuta ga tafsirinta ka ce Allahu alam bi muradi Allah shi ya san abin da ka nuhi da abin da ya ka nuhi da waɗannan su kalmomi ko harufa da Allah aji qalu kaseera min at-tawilat malamai sun haɗi tawilola da yawa qalu suka ce kaf ka dinnan ishara ne ilal kafi zuwa ga Allah al-kafi sai aka ce kawai kaf wato al-kafi ha suka ce ishara ce ila alhadi ya ishara ce ila aliyun a ishara ce ila aliyun kaza azimu haka kazalika azimu haka nan azim sad ishara ce ila as-sadiq in ji wasu malamai to amma tunda manzo Allah bai fassara ba alaihi salam to wai isa ya ce ga abin da Allah ka nuhi ga abin da manzo Allah ya ce Allahu alamu to kai ko dan zaka zama kai ma a alamu dole ka bar ta haka da sai dai a ce ana zato kuma inna zanna la yughni min al-haqqi shay'an aw hiya fi nafsiha fi am fi anfusiha ko ko ita kanta kaf ha ya ayn sad asma'ul lillahi tabaaraka wa ta'ala wai sunayen Allah ne tabaaraka wa ta'ala warada fi ba'd al-ahadith ya zo a wasu hadisai sai Allah ya ce ya kaf ha ya ayin sad ya ha mim ayin sin kaf fala hadha hi asba'un do kenan ashe su ma sunaye ne na Allah to me amma anansu Allahu alam bi muradihi bi zalika aw qasamun aqsaballahu biha ko kuwa a rantsuwa ce Allah yake yi aw isharatun bainal habib wal habib ko kuwa a ishara ce tsakanin masoyi da masoyi suna iya wasu kalmomi wanda ko ka ji magana in baka san sirri so ba ka gane me suka nuhi fa yastamilu da isharatin suna amfani da isharori su masoya wurin maganar su la yafhamuha illa ahluha ba mai fahimta isharar nan sai ma'abota wannan sirri da tsakanin su far rasulu manzo sallallahu alaihi wasallam na jahullahu tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ya gana da shi ya mai asiri wa allamahu ma'ana hadhihi isharat ya sanar da shi ma'ana waɗannan isharori na tsakanin shi da shi falamma nazala jibrilu bi hadhihi huruf da jibril ya sauka da wannan harufa to kaga tunna ishara ce bainal habib wal habib tsakanin masoyi da masoyi tsakanin Allah da annabi sallallahu alaihi wasallam kaga jibril bai san ma'anar su ba da jibril ya sauka da su awwalu ma nazala minha farkon abin da ya sauka gare ta kaf ha ya ayin sad kana idza qara ayatan takallama fi tafsiriha idan jibril ya zo ya karanta aya to yakan yi magana ma'ana ta'aliki ga tafsirin abun da ayan nan ka nuhi haka ya saba walan ma kala yau da ya zo da ya ce kaf to bai san abin da annan ba ƙalar rasulu sallallahu alaihi alimtu maza Allah ya ce ni na sani mu ci gaba yawwa sallallahu alaihi wasallam ya ce alimtu na san ma'anan mu ci gaba kuma na san kai baka sani ba magana mu ce ni da Allah ya ce ha ƙalar rasulu alimtu ya ce ha na sani ci gaba ci gaba na san ma'anan ya ce ya maza Allah ya ce alimtu shi ma na sani mu ci gaba ayin ƙalar rasulu alimtu ya ce na sani mu ci gaba sad manzo Allah ya ce alimtu na sani mu ci gaba alima jibrilu sai jibril ya gane ya san annan nabiya manzon Allah ya alamu ma'aniha ma'aniha ya san ma'anoninsu bidune wasidatihi ba da wasidatai ba wato an ba da shi na Allah ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma'anan nan ba tare da shi ya sani kuma ba a bi wata waje ne ba wa annahu kuma annasu sirrun makhfiyun anhu sirri ne wanda aka ɓoye mashi daga masoyi sai masoyi kawai suka sa abinsu wahiya waɗannan huruf al-muqatta takarrara fil qur'ani miraran ta kararo da yawa a cikin al-qur'ani wa adadul huruf allati ja'at ala ru'us al-ayi kama yaquluna adadin harufan da suka zo farkon ayoyi da ke cikin al-qur'ani kamar da malamai ke cewa ga sunan sirrun hasinun qada kalamahu waɗannan haruffa su ne aka ta maimaitawa sin ra ha ƙarami sadi ya nu'ara an mai ruwa ɗa musu hannu an bakiyoyi kaf shine kaulasan lam alif min ha babba su ne ake ta cuccuɗawa arba ta ashar harfan haruffa ne guda goma sha hudu sirrun hasinun kaza a kalamahu wa bin takarari ya kuma ta wajen takarari kana bid'atan wa sab'ina ya zamo saba'in da yankai wa fiha harfun wahidun akwai mai harafi guda kamar sad qaf nun wa fiha harfani akwai wanda adda harafi guda biyu harfun wahidun harafi ɗaya qaf sad nun harfani wanda adda harafi biyu he mim ba he yasin ثلاثة حروف كو أكوي بحروف أوكو ألف لا ميم ضاء سي ميم أكوي من أربعة حروف هدو ألف لا ميم صاد أكوي من ألف لا ميم را خمسة أكوي من حروف غدابيات وهي أكثرها إتتي ما في يوا سوني كاف ها يا عين صاد كا غدابيني شو هيك تو كوريكي wannan وسنزيد كلاما على هذه الحروف إن شاء الله إن الله سدام قال مكو مغانا إساسا أكان سرورا لكي تشوت أن حروفها قباكيدا ذكر رحمة ربك عبده زكريا هذا وانا القرآن ذكر أنبتو لنا رحمة ربك رحمة أبنجين كده أنبت عبده باواني زكريا هذا ذكر رحمة الله تبارك وتعالى عبده زكريا taral farkal bayyin ya ce to a nan ka lura zikiru rahamati rabbika ka dinga shehu zai magana kan shi abdahu hu dinga rabbika ubangijinka kai muhammadu shi ko zakariya abdahu bawan shi allah ya ce taral farkal bayyana bainar rasuli muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bainar rasuli zakariya ya ce ta wannan aya kawai za ka ga bambanci mabayyani tsakanin manzon Allah Muhammadu sallallahu da manzon Allah Zakariya bainal abdi Muhammadin wa bainal abdi Zakariya tsakanin bawan nan na Allah Muhammadu alaihi salam da bawan nan na Allah Zakariya alaihi salam ce zikiru rahmati rabbika abdahu adafar rabba ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya raba ubangiji zuwa ga Muhammadu sallallahu alaihi wasallam zikiru rahmati rabbika ambaton rahama ubangijinka kai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa ta bi dabiril khitab kuma ya kawo dabirin magana zikiru rahamati rabbika ka abokin magana ka shi aka ce maka kuma Allah ya ce rabbika ubangijinka kai da nika magana da kai kaga iyakan girmamawa kenan wa adafa zakariya sai ya raba zakariya ya ce ja'alahu abdan sai mai da shi bawa wa adafu ilallah ya raba shi zuwa ga Allah kuma bi damirin gaibata damiri na fake abdahu rahmatin rabbika abdahu ka annar rabba li muhammadin wa zakariya abdullillah kaga kama abin da aka nuhi shi dai rabu dinnan to ba mai shi sai annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama shi ko zakariya bawa ne nawa na allah inda allah tabaraka wa ta'ala istajaba du'a li zakariya annabi zakariya ya yi addu'a shi kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya amsa addu'a zakariya ya biya mishi bukata wa haraka lahul adata ya keta al'ada gare shi fi nailil waladi cikin samun ɗa ga wanda bai haihuwa ya tsuha da wadda ba ta haihuwa tsohuwa wa hadhihi qisatu zalika to ga labarin izna da rabbahu nida'an khafiya ka tuna ko ka ambata sanda zakariya ya kira ubangiji ne nida'an kira hafiyan boyayye to kaga nida'an sai an daga murya aka nida to an daga murya ina magana kuma boyayye to amma sai Allah ya ce ya kira ni kuma kira na asiri boyayye ai sirran asirci shine jawfan laili cikin cikin dare ya bari sai tsakar dare tashi roƙi Allah ya bashi magaji li'annahu asra'u lil ijaba dan addu'a cikin dare to yahi gaugawa samun ijaba zakara anna zakariya da Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya ambata zakariya ya roƙi Allah tabaraka wa ta'ala bal nadahu sai ce ya kira shi to in cikin zuciya ka kira mutum ai bai ji da aka kira sai ka daga murya wani da'u bi sautin rafi shi ko kira ana yi ne da murya maɗaukakiya jama'a bayyana ne da'in wa khafiya ka gana Allah ya haɗa an kira shi kuma asirci ala annahu cewa shi bayanin haka da lababi lisanihi ya biɗa da halishe ne fasara nida'an to sai Allah ya mai da shi kira duk da bai ɗaga murya ba tunda da Allah yake wabi sautin munkhafidin kuma sai ya sassauta murya saboda kada a ji shi a ce la ji tsohai tsohai da shi wai da ya ka roƙo Allah ba ya Allah zai ba shi ɗaya yanzu bayan ya kusa mutuwa to ba amma dai ji abin da yake cewa ba ko kuma su waɗanda ya ce Allah in ka banne da su hannar su ban da ɗa to addinin ka ko zai sha wahala za su lalata addini amma ka bani ɗa na ƙwarai sai ya zama shi zai gaje ne wurin kiyon addininka da abin da kake nuyi to su ‘yan uwan suna kusa in sun ji shi yana faɗi to za su hito mai ta inda bai sani ba don haka sai ya sassauta murya amma Allah ya ji to kaga can wurin nida da halshe ya faɗi cewa Allah kakka bari in mutu ban da magadi in dan waɗanga Allah in ka banni na mutu ban da ɗa to Allah za su lalata addininka da halshe ne ya ka faɗi amma kuma ta inda ba mai ji ne sai Allah ya sassabta murya kuma tsakar dare to kuma ka san shi cikin dare ana magana ya kaɗan tashi ta kai ta nisa da haka dole sai ya kai matuƙa cikin ɓoye murya ce to don haka Allah ya faɗa mun haka nan kawai sai ce izna da rabbahu sai ce ne da an hafiya duk wannan abu ya sha ya ƙunshi wannan magana na'am bi sautin muna hafidin fakana hafiyan sai zama koyayye au nida'an ko ku a ya kira Allah au nida'an la yakunu hafiyan illa idza kana dhikra sirri alladhi la yatalu alayhi almala'ika wa kana hafiyan ko ku a shi kira in an ce boyayye to ya zamo zikiri ne na boye na asiri wanda duk da mala'ika baya tsinkaya ga wannan wato wata rahama ta Allah Allah bai tsinkayar da bala'ika da sirrin zukatan bayan shi zuciya tana ga hannun ubangiji shi ɗaya san sirrinka amma mala'ika ba ruwa ne da abun da ka ƙunsa ga zuciyarka sai ya hito ka aikata da gabanka to kaga in can tsakanin shi da Allah ne ga zuciyar shi fakana khafiyan ya zama koyayye mala'ika bai sani ba balantana wani to kuma ga iyakar rahama kenan iyaka daga kai sai Allah ka san abunka kuma Allah ya ruha maka asiri duniya lahira bai tona maka asiri kuma da ka motso da tuba ko baka hurta ba Allah ya karbi tubarka haka ya kamata mu yawaita tuba tsakaninmu da Allah wasu al'ummomi sai dai ka ce wurin annabin ka faɗi irin ta'asar da kai ya roƙan ma Allah gafara amma mu saboda gidan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da zuciyarka in kai niyyar ka tuba tsakaninka da Allah Allah ya yi maka Allah shi ya yi muna talaba zakariya min rabbihi walakin ja'ala dhalika sirran zakariya ya nemi bukata a bashi da na kirki ya zama mai gadon shi daga ubangijin shi amma kuma sai ya boye shi ya bai da shi sirri tsakanin shi da Allah to me yaka gudu tuna dai ba mai iya hana Allah shi bashi biyan bukata tai to me yaka boyo sannan yana ya boye ma Allah babu to me yasa ya ɓoye wal hikimatu fi israr zakariya li hada du'a hikima cikin ɓoyewar zakariya ga wannan addu'a tashi anna ada'ahu makiya dai wa humul mawali sune majibinta lamari ne masu gadon shi cikin yan uwa allazina zakara waɗanda ya ambata amna wa ammi diyan ammi shi ne allazina sayarisunahu wanda za su gade shi min shirari bani isra'ila suna daga cikin ashararan banu isra'ila ba abun da ba su yi na sabon Allah kuma komi suna iya yi na sabon Allah din fa alim da haka zakariya ya sani annahum su idza sami'u yad'u hadha du'a idan suka je na wannan addu'a rubbama adaw suna iya cuta ta wa aidan kuma akhfa hadha du'a ya boye wannan addu'a li'annahu domin shi za su mi'a bihin nasu in mutane suka ji tsohoi da kai tsoho tugub da tsohuwa tugub yanzu kuma yin roƙon ɗakai ga Allah ya na bihi za su yi izgili gare shi da shi wa ya za haƙuna alai su yi mai dare a mai sewawa a ce irin abun gane na ruɗe tsohuwa ta same shi wa huwa shaykhun kubarun tsoho ne tugub lokacin da yake roƙon nan amma kuma Allah ya ansa mishi kama sayuzkar fil aya kamar da za a ambata balaga tis'an wa tis'ina sana ya kai shekara 99 kaga lokacin ba ya tsoye musu malam Buhari kenan kwarai kaga 99 to shekara 99 malam bai kai 80 ba ko kila dan wuce da uku Allah kara lafiya ya kai shekara 99 wa ma wulida lahu qattu ba a taba haifa mishi da ba wa kadhalika zawjatu haka dan mata ta balagat thamanan wa samani ta kai shekara 88 wa ma wulida laha qattu ba taba haihuwa ba ita ba to kaga waɗanga tsohin aji suna roƙo Allah ba mu haihuwa ai sai a ce sun haukace to zaka sai mai da abin sirri tsakanin shi da Allah kada talabul walad minhuma idza sami'a bihi an-nasu yaskharuna bihi to waɗanga tsohin neman ɗagare su nasu na kansu in mutane sun kaji za su kama isgiri gare su waje alahu hafiyan sai mai da wannan addu'a ɓoyayya li'annahu ya alamu annallaha ƙadirun ala zalika don ya san Allah na iya haka to hikimar mu muji ka san komi girman buƙatarka gare ka take da girma ba ga Allah ba Allah ji kanshi wa malam magawata ya ce innamal amalu bin niyyati niyya ka aiki abinda Allah ka so kai niyya in kai niyya to Allah shi zai cika maka wa inna ma li kulli mar'in ma nawa kowane mutum tabbas zai samu abun da ya niyya inda gaske kai yace ka doki kai ka yi sai ka doka baka iyawa baka shirya ba lokaci bai amma kawai kai niyya ka bari ka gani Allah shi zai cika maka sai zama ya fassara ana inda zan da abdi falizun bi khairan ina nan yadda bawa na yazzatan kai manzaton alkhairi tuna haka sanin haka sai ya sa kai dai ka kulle niyya ta gaskiya kuma ya zan ba sabon Allah ba ne kuma ka bi hanyar da ya kamata a bi to sai ka ban ma Allah cika wannan gurin naka kuma Allah zai cika maka insha Allah in dai ya hukunta haka kuma in bai hukunta ba zai baka abin da ya yi wannan unhwani gare ka dama kowa zai gana da Allah shi da shi ganawa ta addu'a Allah zai ɗauko addu'o'i a tara sai a donga ɗauka su guda guda wannan addu'a kayata lokaci kaza iya rabbi kuma kaga ijaba ya ce iya rabbi na gode a aji a ɗauko wata ya ce kaga wannan kayata lokaci kaza ya ce iya rabbi amma ba ga amsa ba ya ce iya rabbi ya ce a'a ba ka dai san ita ce ba kaga bukata kaza ta yi wannan muhimmanci abin da kan roƙa na ji daɗin addu'a ka za ka dabba ka abin da ya muhimmanci gare ka ce Allah na gode wata kuma ya ka ɗauko sai Allah ya ce ba ka ga ijabata a duniya ba ya ce i ci to ka ga bala'in da ya taso ka gaba wanda da ba kai wannan addu'a ba wannan bala'in ba zai ba jin daɗin biyan bukatar ka ba to saboda na amshi addu'a ka na kawo da wannan bala'i gare ka wata kuma sai Allah ya ce wannan ko ka ga zunubin da ka yi shi zai kai ka wuta to amma jin daɗin addu'a ka na amsa sai na gafarta maka wannan laifi wata kuma sai Allah ce to wannan duniya ba ta ɗauka ijaba da haka sai ce a kware maka hijabi sai ka ga dubun ni'ima sai Allah ce to ka ga sakamakon addu'a nan da ka yi sai mutum ya ce to Allah da haka ne Allah ai sai abu duk ijaba sai mun zo lahira na ce a haka da ya yi maka alhamdulillah mun dakata saboda saƙon mu'assasa ce kwamitin an kaya da tsara rabonsu wato an gabatar da buƙatar cewa saboda daraja azumi watan ramadan ana tunatar da mutane cewa sadaka tana da girma kwarai da gaske a wannan wata kuma daidai ne waɗanda ke da tufafin da yake suna iya ba da su ga 'yan uwansu to su bayar doya da kare da tufafinka wani na nan na ganin shi sun ishe shi kwalliya don haka bara an yi kuma an ga unhwanin abun da yawa wanda yake tsawon shekarar nan ba su wulakanta abun da aka ba su ba duk da cewa wanda aka ba kaya wani sai ya zama mai sakaci irin alhaji muhammadu mu allah ya ji kan rai in ya baka riga to tsafta ha ce mafi ministan faila in ya baka riga yana kula ya ce habba habba mine ne wannan don allah ka je ka dunga wankewa ka je ka koko da sahi ga kashin abin ga jinin sauro ga rigar da ya baka ce bi ka wulakanta wannan tufafi ya tsarge ka kenan saboda bai son ka wulakanta to wani in ka bashi riga ta dan walwale nan har ya je wanda ita bai iya ba tela a dunke kuma shi bai iya sa zare ya dunke boti wanga yan kamba mutum riga bai da boti sai haga hatta mutu bai iya sayan boti ya sa wannan gaskiya mutuwar zuciya ne ya kamata in ka samu to ka gwada ka gode shi ne inda ka bukatar ɗinki ya walwale har dai zaren yanzu da yake na roba ne guga na narke shi ka je ka ɗinki inda ya lalace kuma a zanki wankewa har ai bula ai guga Allah ubangiji ya sa mu ga muna iya ba da sababbi irin haka a zo a ce ga tuwahi nan dubu ɗari kaza kawai mutum ya zo a auna shi a bashi insha Allah to wanda a shugaban wannan karɓar da rarrabawa baba nasiru sannan malam dado astamra shi a mataimakin shugaba to sai wanda yake membobi ne akwai alhaji dahiru ahmad akwai alhaji habibu shehu balarabe da da aka ce su a shugabanni ce to allah sa ka a kawo ce a ce ka sau sabo dan ba su asar shiririta to yanzu an mai da su membobi amma da kyau akwai alhaji abdullahi said abdullahi shehu balarabe sai a said malam ashabu shugaban hisba malam abubakar abi famanan kwamishina alhaji ismail asamrawi ciyaman da yan kasuwa ya ba da taimakon dubu ɗari saboda a sai gas a jiya ɗin nan allah saka mana ismail da alkhairi haka akwai alkali mansur shaban sannan hada ni cikin masu ansa da bayarwa to da malam hadi khalifa da malam sanusi abdulrahman sai malam muniru sheikh malam usman sai malam hafizu lawali zurmi malam sa'idu hayan alhaji malam ɗayibu zakiru malam hassan ɗakin injin sai malam abdullahi sha'aban shi ka ajewa alhazin sai malam bashiru shehu sani shemori shi a saktare to wasu sun fara bayarwa kamar dr hajiku ya ba da kala tara alkali mansur shaba ya ba da kala biyu baba nasiru shehu balarabe ya ba da kala hudu jamilu muhammad zari ya ba da kala shidda hafiz lawali zulmi ya ba da kala shidda da yabu lawali gumba ya ba da kala tara malam hadi hassan ya ba da kala biyu suleiman abubakar ya ba da kala biyar malam yahaya ya ba da kala uku malam sani shemur ya ba da kala shin sha biyu ne ko guda biyu zai karo na sani insha Allah na'am sai malam abdullahi sha'ban ya ba da kala biyu kabiru sa'ad ya ba da kala ya ba da uku to kabiru sa'ad ya ba da kala uku hassan ismail ya ba da kala ɗaya bashiru sani shemur sakatare ya ba da kala ɗaya ɗaya ɗaya har ishirin da uku allahu akbar haka dr nuru dr atiku ya ba da kala ɗaya ɗaya har goma sha shidda Allahu akbar malam hadi khalifa ya ba da kala biyu to dai haka abin ya ci gaba ga bello ko bello bellawa bello abubakar mai shanu ya ba da kala ɗaya sanusi abdulrahman ya ba da kala ɗaya ɗaya ɗaya har guda ishirin Allahu akbar ɗayyabu zakiru ya ba da kala biyu to kun gani hada su zakiru harkar nan yawwa Allah ya saka da alkhairi zakiru amma kuma ya samu mai kyau kwarewa ta tashi a bashi gaskiya sa'idu isa alhaji kala biyu abdullahi jos kala uku a hajiya dj to hajiya ta cikin gida hajiya sheikh balarabe ta ba da kala biyu banda su kuma na san matan da ke muna hidima na zawiya wurin mata su hajiya suna ba su kaya da yawan gaske wanda yake ba sai sun kawo nan waje ba allah saka da alkhairi gwaggo hajiya khadija a kano ƙauna ce ga shehu balarabe mahaifiyar ustazu ibrahim na kano dan ɗin shehu malam usman balla ta ba da kala biyar hajiya fati sheikh balarabe ta ba da kala biyu hajiya umma sheikh balarabe ta ba da kala biyar inna maryam sheikh balarabe ta ba da kala biyu to ban san sa wanga inna ba inna maryam sheikh balarabe ko ta ba da kala biyu nana ta malam manu to shi malam malam malam bai baya ba sai nana shi ko zai kawo daga baya nana ta malam manu ta ba da kala biyu habiba muhammad hausa ta ba da kala ɗaya sadiya ta dr atiku ta ba da kala bakwai kawai lalle alhamdulillah abu ya yi kyau total abinda aka samu tuwa set 149 allahu akbar za a fara raba 21 daga ciki to ranar 21 ga wata za a fara rabo da haka duk wanda yake da niyyar baya waya baya kuma na ga ana ba da hada hulluna da takalma ila hada agogai da hansar ko yawon dai sadaka ce akwai hajjawa hajjiya fatima diyar diyar alhaji umaru shinkafi ina jin wannan ce muridiyar imamu hassan tana yau abinci wani ban mamaki ita shayi ta kasha ta yau ba almajirai kuma shayi da madara har da ban bita kuma abincin da kaji da nama kuma mai yawa ba ɗan kaɗan ba shi take kawowa nan muna godiya ga hajiya fatima allah ubangiji ya saka mata da alkhairi allah ya ji kan mahaifinta da shehinta da namu iyayen da shehunanmu allah ya yawaita mu da irin su ga baki ɗaya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu an ce akwai sun ka ba da gas su biyu mala aminu kurfi da wane da suka hada suka sai fosta guda
hadi mai taya da hadi na alhaji sa'adu mai taya su alhaji shewa mai taya muna godiya sun hada sun sai fasta guda ko lita hamsin lita hamsin allah ya saka da alkhairi jama'a dai haka ne ya kamata mu yi wata wani lokaci ne na riba allah ya kawo mu yi kokari mu ci wannan riba mu samu abu mai yawa saboda mala'iku suna nan yanzu suna kallon irin wasoson neman lada da matsayi da musulmi ka yi zuwa ga Allah subhanahu wataala Allah ya ba mu rabo mai yawa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh jama'a sai mu ce alhamdulillah alhamdulillah Allah ya sauke mana abin da ya tsananta Allah ya biya mana bukatun mu na duniya lahira Allah ya ba mu albarkar Qur'ani da watan Ramadan Allah ya sanya mu da ake yantawa cikin sa domin albarkan manzon Allah da shehu فاتحة لصلاة الفاتح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق ولا خاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ولا هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صباح الخير وإلى اللقاء آمين